الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a cikin wannan ainihin wato dare na juma'a zai zamanto daren takwas ga watan goma watan shawwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yau shekara 447 a ci gaba da karatunmu na daular littafin aqidatus salaf wallafa ta al'allama abu uthman as-sabuni rahimahullah za mu tashi a fakara ta ko mu ce matsala ta shida wanda wannan shine zama na uku a karatu na hudu i'tiqaduhum bi nuzulin rabbi subhanahu wa maji'i i'tiqadin magabata game da saukowar ubangiji mai girma da ɗaukaka da kuma zuwan shi da zai yi ranar alkiyama akwai sifatun nuzul akwai sifatu almaji yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai ad-dunya aw ila samai ad-dunya hina yabqa thuluthu al-layl al-akhir wa dhalika kull layla wannan an-nuzul kenan وجاء ربك والملك صفا صفا wannan almaji'u kenan ahlus sunna duka suna imani da waɗannan sifofi bisa ƙa'idar imani da sifofin Allah ga baki ɗaya ta hanyar tabbatar da su ba tare da ta'atili ko tashbihi ko takyifi ko ainihin wato tahrifi ba wato ithbatun yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala malan yace wa yuthbitu ashabul hadith نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا آل الحديث سنا ما ستبتر الله تبارك وتعالى تواينا سقوا زواغا سمن دنيا أقوى ندري من غير تشبيه له بنزول المخلوقين باتارد كمن تاشد سقوا ورهل التوبة ولا تمثيل ولا تكييف ba tare da misalta Allah subhanahu wa ta'ala da saukowar wani ko kuma tambaya akan yaya yake saukowa ba bal yuthbituna ma athbatahu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa yantahuna fihi ilaihi wa yumirruna al-khabara as-sahih al-warid bi dhikrihi ala zahiri a ahlus sunna wal jama'a suna tabbatar wa Allah ta'ala abinda manzon shi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa kuma suna tikewa shine wayantahuna fihi ilai suna tikewa a cikin wannan matsala zuwa ga kawai abinda annabin ya faɗa sallallahu alaihi wasallam babu zancen wani ƙarin bayani daga wani kawai iya abinda nassi ya zo da shi iya shi ake riƙewa iya shi ake imani da shi a cikin abin da ya shafi asifat la majala lirra'ayi wala lilijtihadi fi ijtihadi baka cewa aini mujtahidi ne na gano cewa Allah ta'ala yana da sifa kaza ko na fahimto cewa Allah yana da sifa kaza a sai dai daga nassi kawai qala Allahu qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره kuma suna wato zartar da ingantaccen hadisin da ya zo akan haka akan zahirin shi ba sa karkatar da shi kaga wannan martani ne ga asha'ira su ne suke cewa wa ja'a rabbuka ya'ni wa ja'a amru rabbik yanzilu rabbuna suka ce ma'ana yanzilu amru rabbina kakinan suna nuna kenan ma manzo sallallahu alaihi sallama ana cin shi gyara cikin magana alhalin lisanun arabiyyun mubin Allah ya bashi shine afsahul arab wannan yasa wasu daga cikin malamai suka kore yiwuwar samun majaz a cikin larabcin gabaki daya da shine abinda wasu daga cikin magabata suka tafi a kai ciki har da shekul islam ibn taimiyya ce babu wani abu mai suna majaz a cikin larabci domin an buɗe wannan ƙofar ahlul kalam za su yi amfani da wannan damar gurin karkatar da sifofin Allah ta'ala da cewa ai ba zahirinsu ake nufi ba ba ana nufin haƙiƙanin ma'anarsu ba ana nufin ma'ana majaziya ne wasu kuma suka ce akwai majazi amma babu shi a cikin abin da ya shafi asifat domin magabata ba su taɓa cewa wata sifa da Allah ta'ala ya ambata tashi ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambata mushi wai ba asalin ma'anarta ake nufi ba babu wannan daga sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai daga taska ta yan bid'a ala zahiri wa yakiluna ilmahu ila Allah suna jibuntar da ilimin wannan sifar zuwa ga Allah to kaga anan gurin sai ka fahimta sai ka natsu ba ana nufin ilimin ma'ana ba ana nufin ilimin kaifiya ma'ana ta sifofin Allah subhanahu wata'ala tabbatattu ne aka ce Allah sami'un ne sunan shi as-sami'u ne sifar shi ce as-sam' yana da sifatu as-sam' kenan yasma'u li'annahu sami' yubsiru li'annahu basir an fahimta ko kenan wannan sunan yana dauke da wata sifa wannan sifar ita ce aka fahimta daga sunan domin ana ishtiqaqin sifa ko sifat daga suna guda daya akwai sunan da za ga sifofi da yawa ma za su iya fitowa daga cikinsa yanzu kamar al-aziz akalla a bashi ma'ana uku huwa al-aziz falan yurama janabuhu anna yuramu janabu dhis-sultan wa huwa al-aziz al-qahir al-ghallab lam yaghlibuhu shay'un hadhihi sifatani وهو العزيز بقوة هي وصفه فالعز حينئذ ثلاث معان عند شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله أتفين الكافية الشافية تصبو دهك يكلون علمه إلى الله يعني علم الكيفية شين كيفية نيمك جدق الإمام مالك يتي والكيف مجهول كما أوتري واير والكيف غير معقول أما حقيقة نما عنرفة أياتي الاستواء معلوم shi istiwa'in ma'alumu ne ko amma kaifiyatul istiwa'i shine majhul da haka basarullah subhanahu wa ta'ala qudratullahi azza wa jalla kalamullahi azza wa jalla qaulullahi azza wa jalla dukkan sifofin ma'aluma ne amma haƙiƙanin kaifiyar su majhula ce baka san yaya ya daidaita saman al'arshi ba baka san yaya hannun shi yake ba baka san yaya kafar shi take ba amma yana da hannu eh saboda me saboda shi ya faɗa ya ce ma shaidan ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya yace bal yadahu mabsuṭatan yunfiqu kayfa yasha yace thumma stawa 'ala al-'arsh an gane ko kaga wannan yana nuna me yana da waɗannan sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wutar jahannama ba za ta gushe ana danna mata 'yan wuta tana haɗewa ba ana ce mata halim tala'ati tana cewa hal min mazid har sai Allah ya daura hatta ya da'a rabbul izzati qadamahu alaiha har sai Allah mabuwayi ya daura kafar shi mai albarka saman wutan nan ne zata ce qattun qattun tace ta ta cika ta cika to kaga Allah yana da kafa amma ba irin kafa ta ko taka ba ba irin kafar kowace halitta ba saboda me saboda laysa kamithlihi shay amma me yasa za a tabbatar mai da sifar a ayar da ya tanzihin sai da ya ce wa huwa samiul basir kenan wa huwa samiul basir lakin sam'ahu laysa ka sam'i al makhluqin wa kadhalika basaruhu wa kadhalika jami'a sifati muna tare malan yake cewa wa kadhalika yuthbituna ma anzalahu Allahu azza ismuhu fi kitabihi min dhikri al maji'i wal ityan al madhkurain fi qawlihi azza wa jalla hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allahu fi dhulalin min al ghamam hakan nan ahlus sunna wal jama'a suna tabbatar ma Allah ta'ala abin da ya saukar a cikin littafin shi na ambatan maji da itiyan kun ga akwai almaji akwai alitiyan sannan mun ji annuzul akwai almaji'u akwai alitiyan mu za mu iya cewa a larabci almaji'u da alitiyan suna haduwa ko duk da malaman balaga suna cewa idan ikhtalafa lafzu ikhtalafa ma'ana in lafazi ya saba to ma'ana ta saba za iya cewa ja'a za iya cewa ata za iya cewa qadima za iya cewa raja'a za iya cewa tara'a ko tara'a za iya cewa taraqa dukkan su suna daukan ma'anar zuwa amma wannan zuwa daga nesa wannan zuwa daga wani guri da aka san zai dawo wannan kaza wannan amma dai duka zuwan to da ka Allah subhanahu wataala cikin sifofin shi na zuwa akwai almaji'u akwai al'itiyan wanda duka alqur'ani da sunna sun tabbatar da su an fahimta ko to kaga misali fadin Allah hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin min al-ghamam kaga nan al-itiyan ba komi suke jira ba su waɗannan kafiran sun ƙi yin imani annabi yayi yayi da su sun ƙi yin imani Allah ce ai ba komi suke jira ba face Allah ya zo musu cikin wasu wato ainihin inuwowi na girgije wanda wannan girgijen Allahu a'lamu bihi amma itiyanullah subhanahu wata'ala thabitun fi hadhihi al-aya wani sai ya ce a ai itiyanu amrillahi ake nufi tunda ya ce ata amrullahi fala tasta'jilu sai ce ai kun ce ba a tawili sai da nassi ko to ai gashi aya ta fassara wannan itiyan din cewa al'amarin Allah ne zai zo to amma ai kuma cikin suratul an'am ya bayyana itiyanul amri wa itiyanuhu nafsuhu azza wa jalla ya ce hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu aw ya'tiya an ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbika face suna suna jiran kawai Allah ya zo ko wasu ayoyi na ubangiji su zo gare su kenan zuwan al'amru shine al'ayat zuwan Allah shi kuma shine almaji'un da yace waja a rabbuka wal malaku saffan saffa wa qawluhu azza wa jal azza ismuhu waja a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijinka zai zo da shi da mala'iku sau sau wannan zuwan zaka tabbatar da shi a zahirin shi amma karka sake ka sawwara cewa irin zuwa na wani mai zuwa karka sawwara cewa irin tahowa ta wani mai tahowa domin shi Allah ta'ala laisa ka mithlihi shay wa qara'tu fi risalati shaykh abi bakr al-isma'ili ila ahli jilan anna Allah subhanahu yanzilu yanzilu ila as-sama'i ad-dunya ala ma sahha bihi al-khabaru 'ani ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam al-isma'ili malamin na shafi'iyya inji as-sabuni yace ya karanta a cikin wata risala ta wannan wannan malamin cikin wata takarda da ya rubuta ma wasu mutane cewa Allah subhanahu wata'ala yana saukowa zuwa saman duniya a gwargwadon yanda nasi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam wato kamar yanda ash-shafi'i yake cewa amantu billah wa bima jaa anillahi ala muradillah wa amantu bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bima jaa an rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala muradi rasulillah kaga shike na yi imani da Allah da abin da ya zo daga Allah a bisa yanda Allah yake nufi da abu na imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na imani da duk abin da ya zo daga annabi a bisa yanda annabi yake nufi da abu ka kenan ko dai baka fahimta ba amanna bihi kullum min indi rabbina ke wannan shine magana ta ar-rasikhuna fil ilm malan yake cewa wa qad qala Allahu azza wa jalla hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allahu fi dhulalin min al-ghamami wal mala'ika ci gaba da zancen al-isma'ilin wa qala wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa yace wa nu'minu bidhalika kullihi ala ma jaa bila kayf muna yin imani da dukkan waɗannan a bisa yanda suka zo ba tare da tambaya kan yaya ta kaka ba a ma Allah wannan tambaya la yus'alu amma yaf'alu wahum yusalu shi fa'alun lima yurid yana abin da yaga dama a yanda yaga dama ba mai ce mushi dan me falau sha'a subhanahu an yubayyana lana kayfiyata dhalika fa'al da Allah ya ga damar bayyana mana yanayin yanda yake zuwa ko yanayin yanda yake yin duk wani aiki na shi zai zai bai ga damar bayyana mana ba fantahaina ila ma ahkamahu daka sai muka tike muka tsaya zuwa ga abin da Allah ya fayyace mana bayanin sa shine al-muhkam wa kafafna anil ladhi yatashabah kuma muka kame daga abin da yake yana samar da rudani in ka ce lalle sai ka ainihin wato yi bincike akan shi daka sai ka tsaya inda Allah ya tsaida ka id kunna qad umirna bihi fi qawlihi domin Allah ta'ala dai ya umarce mu da hakan a fadin sa huwal ladhi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamat Allah ta'ala shine wanda ya saukar maka da littafi minhu ayatun muhkamatun a cikin shi akwai ayoyi waɗanda suke a fayyace hukuncinsu a fili yake hunna ummul kitab su ne asalin littafi ma'ana ayoyin alkur'ani mafi yawanci muhkaman mafi yawancinsu da ka gani za ka fahimta in Allah ya baka tsarabar wato ainihin fahimtar alkur'ani ta hanyar samun malaka ka samu dama da cancanta ta hanyar fahimtar larabcin da fahimtar makasid da fahimtar usul da fahimtar kawa'id da dawabit da ake gane maganar Allah a kansu wa'annan su suka fi yawa shine ma'anar ummul kitab wa ukharu mutashabihat amma akwai wasu waɗanda suke suna da wato ainihin ishkal wato suna da kamanceceniya malamai suka ce ma'anar shi ta wani bangaren zaka iya ganin kamar wato ainihin abin nan halal ne ta wani bangaren kaga kamar haramun ne shi kanshi mutashabih akwai wanda ya kasance ana da wajihin da za a hada shi kamar abin da yake muhimul ishkal muhimul ittirab muhimu yani at-tasadum abinda zai iya sanya tunanin kamar akwai cin karo akwai wato ta'arud to amma idan aka bincika sai ka gano me babu cin karo a tsakani yanzu kamar fadin Allah ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kaga an kore ma annabi hidaya cewa baya iya shiryataro amma kuma kana karanta suratu ashura ko karshen ta sai ka ji Allah ya ce wa innaka la tahdi ila ila siratin mustaqim kaga nan an tabbatar da hidaya can an kore ta to ka kamar akwai ishkal wannan yana cikin mutashabihat amma mutashabih ne nisbiyan ga wani babu ishkali wanda yayi karatu ya ji bayanan malamai zai gane cewa babu wani cin karo a tsakani domin nau'iyatul hidaya din ya ya bambanta wannan hidayatul irshadi wal bayan wannan hidayatul tawfiqin wannan shiriya ta datarwa wannan annabi ba shi da ita sai Allah shi kadai datar da mutum gabun gaskiya ba wanda ya sai wannan sai Allah amma shari'a ta bayani da fayyacewa da wa'azi Allah ya ba annabawa wanda ya fi samun rabo a ciki annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga kaga sai a bambanta mushi akwai abubuwan da su kuma kwata-kwata baka da ilimi akan haƙiƙanin kaifiyar su shine sifatullahi subhanahu wata'ala baka san haƙiƙanin kaifiyar yanda sifar take ba amma ka san haƙiƙanin ma'anar sifar saboda Allah ya saukar da Qur'anin bilisanin arabiyyin mubin daka da ya ce alyadu hannu ake nufi da ya ce alkuwatu ƙarfi ake nufi da ya ce al'ainu ido ake nufi amma ba irin idan mai ido ba ba irin hannun mai hannu ba ba irin ƙarfin mai ƙarfi ba ina fata an gane wani so da shi ɗin allah ba ɗaya yake da sauran halittu ba rabbun wa abdun kaifa yashtabihani fa amma alladhina fi qulubihim zayghun waɗanda ke da karkata a cikin zukatansu salaf idan suka ce wane yana da zayg suna nufin bid'a kun ga da azzaihu da addalalatu da alhawa duka ma'anarsu bid'a a gurin magabata cewa na sahibu hawa sahibu dalala ko dal ko a cewa na za'ig ne ko fihi zaighun malaman hadisi gurin jarhi da ta'dili suna amfani da wa'annan kalmomi to suna nufin cewa dan bid'a ne Allah ka tsare mu daga bid'a haka shi akan ce almarad cikin cutukan zuciya akan ce maradul qalbi akan ce zaighul qalbi to shi maradul qalbi munafinci ne an gane ko wala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa wannan ba in bid'a ake nufi ba munafikai ake nufi amma wanda ya kasance dan bid'a sai a ce wato ainihin zuciyar shi akwai zayg eh fa amma alladhina fi qulubihim zayghun yani ahlal bid'i wal ahwa waɗanda ke da karkata a cikin zuciyarsu fayattabi'una ma tashabaha minhu sai su dinga bin abin da yake da rudani daga cikinsa a zahirin shi kenan ibtigha alfitnati dan neman rikici da fitina da neman sauka daga tafarkin Allah bin abin da ba sunna ba sunan shi fitina shi yasa Allah ta'ala ce falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim wanda wannan aya al'allama salih alfauzan hafizahullahu wa zada min sihhatihi wa iffati ya rubuta littafi a kanta wanda ma'anar cewa in ka kibin annabi sallama za ka shiga cikin fitina fitinar ita ce bid'a da shirka bid'a da shirka to saboda haka dan neman fitina ma'ana neman kauce matafarkin Allah sai su bi abin da yake ba shine zahiri ba wabtigha'a ta'wilihi kuma dan neman karkatar da shi kun ga nan ya ambaci tawili da wato ma'aradi na zargi ba na me ba na yabo ba tawili yakan zo da ma'ana biyu yakan zo da ma'ana ta fassara yakan zo da ma'ana ta karkatar da abu ma'ana ta fassara na daga ciki faɗin manzo sallallahu alaihi wasallama a addu'ar da yayi mawa Abdullahi ibn Abbas cewa Allahumma faqihu fi din wa 'allimhu at-ta'wil at-ta'wil huna at-tafsir fa at-tafsir wa sharh shine at-ta'wil to amma a nan gurin at-ta'awilu ma'anahu tahrif shi yasa ibnu uthaymin a cikin sharhin da yayi mawa al-wasitiyya yace haqiqanin tawilin asha'ira tahrifi ne ba ta'wili domin karkatar da abun suke an ce istawa suka ce istawla ake nufi an ce ghadiba suka ce azzaba ake nufi an ce fariha suka ce an'ama ake nufi an ce Allah yayi fushi suka ce azaba an ce yayi wato farin ciki suka ce rahama ake nufi wai ba za a siffanta Allah da sifa ta fushi ba saboda mai ai saboda dan adam yana fushi a to ai dan adam yana farin cikin in haka ne rahamar da kuka ce dan adam ma yana da ita Allah ya tabbatar wa dan adam da rahma innama yarhamullahu min ibadihi arruhama kun kauce mawa wani abun ne kun fada cikin wani in kun ce ba za a ce fushi ba sai dai a ce azaba to ai akwai dan adam din da yake da damar da zai azabtar da wani Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin ashabul ukhdud wanda suka haƙa rami suka dinga mi azabtar da muminai wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid fir'auna me yace wala ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban wa abqa Allah yake tuna ma banu isra'ila cewa ni'imar da yayi musu ta me wato ya tsiratar da su daga fir'auna da iyalan gidan shi yace yuzabbihu abna'akum wa yastahyi nisa'akum yana azabtar da ku yana yayyanka ɗiyanku maza yana barin matan a raye cikin ƙasƙanci da wulaƙanci kenan in ka ce ba za a siffanta Allah da fushi ba saboda sifa ce ta ɗan adam sai ka bankara fushin ka fassara shi da azaba to an gudu ba a tsira ba ke ai in haka ne ɗan adam ɗin yana azaba can ma ka ce ba za a fassara da farin ciki ba a fassara shi da tausayi ko rahama ai ɗan adam ɗin ma yana da shi to kenan dai mafita shine a ce duk sifar da ka ji a Kur'ani ko a sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin sifofin Allah kar ka sake ka kwatanta ta a tunaninka da sifa ta wata halitta wannan shine kawai mafita amma zaka tabbatar da sifar yanda Allah ya tabbatar da ita yanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa da ita kamar yanda Nu'aym ibn Muhammad yake cewa duk wanda ya kamanta Allah da halittu ya kafurta sai ce amma walaysa fima athbata Allah subhanahu wa ta'ala li nafsi aw athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam tashbihu da abinda Allah ya tabbatar ma kansa ko annabi ya tabbatar wa Allah subhanahu wa ta'ala to babu tashbihi a ciki babu kamanceceniya ga wani a cikin wannan sifar ta Allah wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah kaga nan ta'wil na biyu fassara ba wanda ya san fassara wa'annan mutashabihat din sai Allah shine haƙiƙanin sifofin Allah da kuma abubuwa waɗanda Allah bai ga damar bayyana wa mutane ba kamar fassarar fawatihu suwar din nan al-huruf al-muqatta'a alif lam mim ta sin ha mim duka sai dai kaga ai ta hasashe tahaddi ne akai wane amma dai haƙiƙanin ma'anar su Allah ta'ala yake banta da sanin su kaga yana cikin mutashabihat kenan warasikhuna fil ilmi waɗanda suka kasance sun kafu a cikin ilimi wanda kafarsu ta nuna iliminsu ya nuna ya ƙulu na aman na bihi suna cewa mun yi imani da shi shi mu ta shabihi kullum min indi rabbina duka daga ubangijin mu yake da wanda muka gane hukuncin alwala da tsarki da saki da kome da wane ne da halal da haram kaga wannan muhkam ne a fili yake da wanda ba mu gane ba hakikanin sifofin Allah ta'ala da wa'annan alhuruful muqatta'a da wane ne duka daga Allah ne da wanda muka gane da wanda bamu gane wannan an tafi akan cewa wannan wawun din ta isti'nafi ce wasu kace wannan wawun ta aqafi ce wanda shine abinda ibnu abbasin habrul umma ya zaba cewa warasikhuna fil ilmi ma'tufun ala wala ya'lamu ta'wiluhu ta'wilahu illa Allah kenan wala ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi mafhum ba wanda ya san ma'anar waɗannan mutashabihat din sai Allah da kuma waɗanda suka kasance sun nuna a cikin ilimi sai ya zama mutashabihat na nau'in da muka ambata na attashabuhun attashabuhun nisbi kenan shine wanda bai da ilimi sosai ba zai iya ganewa ba amma wanda yayi karatu ya zurfafa bincike zai gane ta hanyar hada tsakanin aya da aya ko aya da hadisi domin akwai ayar da ba ta fassaruwa ita kadai akwai hadisin da baya fassaruwa shi kadai sai ka ɗauko wancan da wannan sai ka haɗa sai ka fitar da ainihin wato natija ko a cikin hadisai ai akwai annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya ce firra min al majzumi firaraka min al asadi idan kaga kuturu ka tsere kamar yadda kake tsere mawa zaki kaga me malai suka ce tsoron karka kamu da cutar da yake da ita amma kuma a wani hadisin duka fa suna cikin sahih bukhari sai annabi sallallahu alaihi wa aka tambaye shi akan raquma da suke wannan na da cuta wannan ba ta da cuta zaka sai masu kiwo suna tsoron su hada raƙumin su da waɗanda suke da cuta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faman a'dal awwala in kuna tsoron kar su kamu da ciwo to na farkon waye harbe su da ciwo kuma ya ce la aduwa wala tsairata wala tsira ya ce babu harbin ciwo nan kuma an ce in kaga kuturu ka tsere kar ciwon ya same ka kaga malamai sai suka yi ta kai ruwa rana har cikin sahabbai an samu sabani kaga wannan tashabuhi ne na me nisbiyan ne wani zai iya gano hakikanin wani kuma ba zai iya ganowa ba haka malamai sai suka hada firra min al-majzumi ittikhadul asbab kenan ka kare kanka daga ainihin wato wata cuta amma faman a'adal awwal yana nuna kai baka isa ka hana cutar ta same ka ba koda kai ihtiyati koda kai taka tsantsan dinka kaga ire-iren wannan sai malamai suka ce shi ake nufi in an fassara wawun dinnan da cewa wawul atafi ce kenan Allah shi kadai ya san ma'anar shi da waɗanda suka nuna a cikin ilimi cikin mutashabihat din da ana iya fassara su amma ba mutashabihat na haƙiƙanin sifofin Allah wannan ba wanda ya san su sai ubangiji shi kadai آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب أخبرنا أبو بكر بن زكريا الشيباني سمع قال سمعت أبا حامد بن ابن الشرقي يقول سمعت أحمد السلمية وأبا داود الخفاف كلاهما يقولان سمعنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول قال للأمير عبد الله بن طاهر يا أبا يعقوب هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف ينزل قال قلت أعز الله الأمير لا يقال لأمر الرب كيف إنما ينزل بلا كيف إسناد تريان تريان زواج إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي شين إسحاق ابن راهوية babban abokin al-Imam Ahmad din nan yake cewa qala lil amir Abdullah ibn Tahir wani shugaba ne gwamna ne a ƙasan Khurasan sunan shi Abdullah ibn Tahir al-Khuzai ya ce mini ya abu ya aba yaqub alkunya ta ishaq ibn rahuya shine abu yaqub ya ce wannan hadisin da kake ruwaitowa daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin hadithun nuzul ko wanda hadisi ne mutawatiri ya kai haddi na mutawatiri hadisin cewa ubangiji yana saukowa zuwa saman duniya a kowane dare sai ce mai kaifa yanzu yaya yake saukowa shi shugaban bai kwankwada aqida ba yace ya Allah yake saukowa zuwa saman duniya kala sai yace qultu sai na ce a azzallahul amira kun ji magabata suna mu'amalanta shugabanni ba irin mu'amalanta gama gari ba wancan da ya tambaya imamu malik ba sawai aka kore shi ba da ya zo ya ce arrahmanu alal arshi stawa kai fastawa ma malik ran shi ya ɓaci zufa ta karyo mushi ya ce alistiwa'u ma'alumun wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajibun wasu alu anhu bid'a wa ma araka illa rajulan mubtadi'a ya ce me a fita da shi daga masallaci gama garin mutane amma wannan shugaba ne idan ka ce za ka mu'amalance shi mu'amalantar talakawan gari da awakka ce kai za ta samu matsala sai ce to wa'azin ma daga yau ka a ƙara yana da sandar iko an gane ko to da ka sai ce a azzallahu al'amir ran sarki ya daɗe misali kamar kalmomi ne da ake mai sarakuna kirari da shi la yuqalu li amri rabbi kayf ba a game da lamarin ubangiji ba a cewa ta yaya inna ma yanzilu bila kaif Allah yana saukowa ba tare da mun san yanda yake saukowa ba tare shugaban in mai neman gaskiya ne an girmama shi kuma an karantar da shi gala da gala ada قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم العدل قال حدثنا محبوب بن عبد الرحمن القاضي قال حدثني أبو بكر بن أحمد بن محبوب قال حدثنا أحمد بن حموية قال حدثنا أبو عبد الرحمن العتكي قال حدثنا محمد بن سلام قال سألت عبد الله بن المبارك في نزول ليلة النصف من شعبان فقال يا عبد الله يا ضعيف ليلة النصف ينزل في كل ليلة فقال الرجل يا أبا عبد الرحمن كيف ينزل أليس يخلو ذلك المكان منه فقال عبد الله ينزل كيف يشاء كشنن ده إسناد شتريا تريا زواج عبد الله بن المبارك القرشي وكما عبد الله بن المبارك آه وتؤني ونم مجاهدي دم مسن شي محمد ابن سلام ya tambayi abdullahi ibn al-mubarak cewa an ce Allah yana saukowa a ranar tsakiyar watan sha'aban wani yana cikin wasu bidiyo'i na yan bidiya sai a ce juma'a farko ta ramadan juma'a farko ta wa yake da suna watan azumin tsofaffi da rajab ko to sha'aban ma suka ce juma'a ta tsakiyan wata ko kuma daren ranar tsakiyar wata daren sha biyar ga wata to Allah yana saukowa zuwa saman duniya sai ya ce mai ya da'if ya kai mai rauni ma'ana kamar ya ce kalmar jahili ba ta da daɗi ne kamar ya ce mai ya kai jahili ne kun gane sai ya ce ya da'if ma'ana ya kai mai raunin sani ya ce lailatun nis ne kuma wani daren rabin wata yanzu fi kulli laila ai kowane dare yana saukowa haka nasu ya zo ba wai sai daren tsakiyar sha'aban ba faƙalar rajulu sai mutumin ya ce sai ya ƙara kwaɓowa ya aba abdurrahman kaifa yanzilu to yaya allah yake saukowa sai ce alaisa ya khulu zalika limakanin minhu zalika almakanu minhu shi mai tambayan ya ƙara da cewa wato tambaya ce kan tambaya ya yake saukowa ai in aka ce ya sauko kenan can da yake ya daidaita sama al'arshi kenan al'arshin ya zama ba kowa a lokacin da ya sauko kaga ya auna Allah da ma'aunin bayi ko kai yanzu in baka nan to inda kake zama za a ga ba kowa ko ba haka to shine sai yake cewa yanzu Allah ya sauko kenan gurin nashi ba kowa to ba a ma Allah wannan shishigin ba ruwanka bai bautar da kai da sanin wannan ba ya bautar da kai da imani da mika wuya ne kawai shine al-islam al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'a al-khulus min ash-shirk yanzu sallan nan da Allah ta'ala ya sa mu yi inda annabi ya ce mana Allah yana so mu dinga wuntsula gudi gudi cikin sallah wallahi haka zamu indai muna son aljanna yanda yake so mu haka zamu ita duniya baka yin yanda kaga dama kayi abinda Allah yake so a lahira sai ka samu abinda kake so a can ne za a ce walakun fiha ma tashtahi anfusukum walakun fiha ma tad'un amma kai mumini a duniya ai kama dan kaso ne kama dan gidan yari ne an gane ku haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir me ma'ana sijnul mu'min ba ka yi sai an saka kamar wanda yake cikin gidan yari ba inda zai je sai da izini ko ganin shi sai an yadda za a gan shi to haka mumini baka gani sai da izinin Allah baka ji sai da izinin Allah baka takawa ko ka taba ko ka fada ko ka saurara sai da izinin Allah to daka sai yace mishi faqala abdullah sai abdullah ibn al-mubarak yace yanzilu kaifa yasha yana sakkowa yanda ya ga dama kaga shikenan wa fi riwayatin ukhra li hadhihi al-hikaya anna abdullah ibn al-mubarak qala lir-rajuli idha ja'aka al-hadith 'an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fakhdha' lahu in hadisi ya zo ma daga annabi sallallahu alaihi wasallam ka rusuna ka yi biyayya ka kankan da kai ga hadisi miƙa wuya kawai قال وسمعت الحاكم أبا عبد الله رحمه الله يقول سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول سمعت إبراهيم بن أبي طالب يقول سمعت أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله الرباطي يقول حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم وحضر إسحاق بن إبراهيم يعني بن راهوية فسئل عن حديث النزول أصحيح هو قال نعم فقال له بعض قواد عبد الله يا أبا يعقوب أتزعم أن الله ينزل كل ليلة قال نعم قال كيف ينزل فقال له إسحاق أثبته فوق حتى أصف لك النزول فقال أثبته فوق حتى أصف لك النزول فقال له الرجل أثبته فوق فقال له إسحاق قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا وتحكاية دبن cewa wato wata rana shi mai riwayar shi arribadi yake cewa ya halarci majalisin shi wancan gwamna abdullahi ibn tahir sai ishaq ibn rahuya ya zo aka tambaye shi akan hadithun nuzul ya inganta ya ce kwarai ya inganta sai ɗaya daga cikin masu mawa abdullahi ibn tahir jagoranci domin ya makance masu ja mai sanda jagora ake cewa ko sai ya ce ya aba yaqub ya ce mai ishaq ibn rahuya atazumu anna allaha yanzilu kulla laila kana tsammanin cewa allah yana sakkowa a kowane dare kala na'am ya ce kwarai kuwa kala kaifa yanzilu sai ce to yaya yake saukowa faƙala lahu ishaq sai ishaq ibn rahuya ya ce mishi athbithu fawqa hatta asifa laka nuzula yace ka tabbatar da Allah subhanahu wataala yana sama sai in siffanta maka yanda yake saukowa ma'ana ka tabbatar min yanda yake ya daidaita a sama kaga ai ba a sani ba sai in tabbatar maka da yanda yake saukowa shine suke ce ma at-ta'liqu bil muhal rataya abu da abin da ba zai yiwu ba tunda baka sanya yake a sama ba to ni ma ban san yanda yake sakowa shi da suka ce annabi ibrahim yayi da ya sassara gumakan nan sai ya ce bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiquna in har suna magana to babban cikin su ne ya sare su ba sa magana eh to ba babban bane ya sare su shikenan to ka tabbatar da yanda yake a sama sai in tabbatar maka da yanda yake saukowa baka hau kaga yanda yake ba duniya za in hau in ga yanda ya sauko mal mas'ulu an habi a'lamu min as-sa'ili ke da ka sai abin ya bashi mamaki sai ya ƙara maimaitawa athbituhu fawqa ma'ana kalar rigiji gabji ka bani danyen aiki in siffanta ma yanda yake a sama to da ka sai ya ce mishi qala Allahu azza wa jalla wa jaa rabbuka wal malaku saffan saff kenan kai imani da zahirin ayar kawai fa qala al amiru abdullah ibn tahir ya aba yaqub hadha yawm al qiyam ay wa jaa rabbuka rana al qiyamah fa qala ishaq a'azza Allahu al amir Allah ya ji kan sarki wa man yaji'u yawm al qiyamati man man yamna'uhu al yawma wanda rana al qiyama zai zo to yau wa isa ya hana shi zuwa Allah ya ce zai zo ranar alkiyama annabi ya ce yana saukowa a kowane dare duka mun yadda qala wa khabaru nuzulir rabbi kulla lailatin ila sama'id dunya khabarun muttafaqun ala sihhati kaga nan wa khabaru nazala kuskure ne wa khabaru nuzul akwai wawun a gaban zai din wa khabaru nuzulir rabbi kulla lailatin ila sama'id dunya khabarun muttafaqun ala sihhatihi mukharrajun fi sahihaini من طريق مالك بن أنس عن الزهري عن الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة wannan hadisin ya ce duk malamai sun haɗu a kan ingancinsa dukkan malamai sun haɗu an fitar da shi cikin sahihain wanda shi ne a'la rutubati siha mafi ƙololuwar matakin inganci a ce yana cikin bukhari da musulmi to sun fitar da shi kuma ta hanyar wa ta hanyar maliku bin anas al'imamu malik din wanda ibnu hajar a cikin taqribu tahdhib da yazo tarjama shi sai yake yaba shi kowa za a ce na fiqa na saduq na da yazo kan al-imam ahmad al-imam malik sai yace ra'sul mutqinina wa kabirul mutathabbitina hatta qala al-bukhari asahhu al-ahadith kulliha malikun an nafi'in an ibn umar yace maliku shine ra'sul mutqinin shine jagora cikin masu tantancewa wa kabirul mutathabbitin shine babba gaba ɗaya cikin masu sai sun tabbatar riwaya ta inganta sannan su ruwaito ana cewa malikul la yarwi illa an thiqa baya ruwaitowa sai daga mutumin kirki har ma al-imam al-bukhari wanda shine jabalul hifzi wa imamu ahli dunya fi fiqhi al-hadisi bukhari da kanshi yace dukkan hadisi ba wanda ya kai hanyar maliku inganci wadda ta bi ta hanyar nafi' maula ibn umar daga abdullahi dan umar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ake kira silsilatu dhahab wato isnadi ne da aka saka shi da zinari saboda ingancinsa to wannan hadisi da silsilatu dhahab ko kuma ta hanyar maliku aka ruwaito daga az-zuhri wanda yake shi ma babban malami ne muttafaqun ala jalalatihi wa itqani daga al-aghar al-agharul muzani daga abu salama wato da abu salama al'agaru da abu salama su suka ruwaito daga abu huraira kina abu salama ta bini abdurrahman ibn auf قال أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك يعني بنحوه قال وحدثنا أبو بكر بن زكريا قال حدثنا أبو حاتم مكي بن عبدان قال حدثنا محمد بن يحيى قال ومما قرأت على نافع وحدثني مطرف عن مالك رحمه الله دك هنير حديث رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر بن زكريا قال أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن بالويا قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب الزهري عن أبي عبد الله الأغبي وأبي سلمة رضي الله عنهما كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يس yas'aluni fa u'tiyahu wa man yastaghfiruni fa aghfiru lah yace ubangiji yakan sauko zuwa saman duniya a kowane dare a lokacin da ya rage saura ɗaya cikin ukun dare ya ƙare alfijir ya fito sai ya ce wa zai roƙe ni in amsa mishi waye zai tambaye ni in bashi wa zai nemi gafara ta in gafarta mishi muna ta sharar bacci a lokacin bacci ya fi daɗi lokacin ne za ka yi wani ƙaton juyi in ba sa'a ba sai fitowar rana la haula wala quwwata illa billah kila abin da ka jima shekara 20 kana nema a lokacin da ka daga hannu ka roƙa Allah sai ya ce babu matsala qad fa'altu dama taskan na hannunsa wali hadha alhadith turuqun ila abi hurayra yana da hanyoyi zuwa ga abu hurayra قال رواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي رحمه الله ورواه يزيد بن هارون وغيره من الأئمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ومالك عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة ومالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة دك وإن من يمالمين وعبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة عبيد الله بن عبد الله بن عمر Ubaidullah ibn Umar al-Umari kenan wanda yana cikin manyan malamai shi ma ta hanyar Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi daga Abu Huraira wa Abdul A'la ibn Abi al-Musawiri wa Bashir ibn Sulaiman an Abi Hazim an Abi Huraira wa rawahu Nafi' ibn Jubair ibn Mut'im an abihi wa Musa ibn Uqbah an Ishaq ibn Yahya an Ubadah ibn Samit wa Abdul Rahman ibn Ka'ab ibn Malik an Jabir ibn Abdullah wa Ubaidullah ibn Abi Rafi' an Ali ibn Abi Talib wa Sharik an Abi Ishaq an Abi al-Ahwas an Abdullah الله بن مسعود ومحمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء وأبو الزبير عن جابر وعن طارق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين وتهنيوين حديث نيوان الدكا kaɗan kuma daga ciki ne kawai dama ya ce ai bai so ya tsawaita littafin da ya niyyar tsawaitawa da kun ga aiki قال وعن أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهم كلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يسألني فأعطيه ومن يدعوني فأستجيب له من, يغفر من يستغفرني فأغفر له wannan hanyar nana Aisha radiyallahu ta'ala anha kenan da Ummu Salama radiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma wanda wannan hadithi a kusan sama da mutum goma cikin sahabbai suka ruwaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala malan yake cewa fa bidhalika kanu yufaddiluna salata al-layli ala awwali salata akhir al-layli ala awwali shi yasa magabata suna fifita sallar karshen dare akan farkon dare wanda zai shafa'i da witin to yi a karshen dare yafi lada akan farkon dare nana aisha ta ce min kullin laili kad autara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kowane yanki na dare annabi yayi witiri farko da tsakiya da karshe tace amma wanta ha witruhu ila akhir ila sahab karshen rayuwar shi lokacin sahur karshen dare lokacin yake yin witiri ya fi lada tunda lokacin ubangiji ya sauko zuwa saman duniya sauko wanda ta dace da girmansa وهذه الطرق كلها مخرجة بأسانيدها في كتابنا الكبير المعروف بالانتصار ونغنن يا تكايتان sace duka waɗannan hanyoyin da kuka ji hadisan da hanyoyinsu na wannan hadisan dukkansu ya fitar cikin wancan babban littafin alintisa هذا لفظ أبي سلمة والأغر عن أبي هريرة قال وفي رواية يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة والأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فيعطى هل من داع فيستجاب له هل من مستغفر فيغفر له حتى ينفجر الصبح wato wannan wata riwaya ce tana cikin sahihu muslim kaga nan ya ambaci ko dai rabin dare ko biyu cikin ukun dare idan suka gushe to biyu cikin ukun shi yafi karfi domin shine riwaya muttafaqun alaiha وفي رواية سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه زيادة في هذه في آخره وهي ثم يبسط يده فيقول من يقرض غير غير عدوم ولا ظلوم الله سبحانه وتعالى من يقرض من يقرض غير adumin wala zalum sai Allah ya shimfiɗa hannunsa ya ce wa zai ba da rance ga wanda ba talaka ba kuma ba azzalimi ba Allah kenan zai ce ka bashi rance amma fa ba shi zai amfana ba shi Allah mawadaci ne ka ba da rance za a ninninka maka kawai dai dan ya rubanya maka alheri gwada ka ne kawai Allah ya inda Allah ya ga dama ba wanda za a ce ya bada kuɗi a gina masallaci duk da sai ya gina su da kunfa ya kunu wasu ya ce don ya jaraba mu ya gawa zai ci jarabawa waye ba zai ci ba wa fi riwayati abi hazim an abi hurairah an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama inna allaha yanzilu ila sama'i dunya fi thuluthi al-layl al-akhir fa yunadi hal min sa'ilin fa u'tiyahu hal min mustaghfirin fa aghfira la fala yabqa shay'un fihi ar-ruh illa alima bihi illa ath-thaqalan wannan lokacin da Allah ta'ala yake kira wa zai roƙa a bashi wa zai kowa yana gane wannan lokacin ko kowa yana sane da wannan lokacin banda halitta guda biyu aljinna wal insu su su ne dama aka ba su zaɓi ikhtiyarin biyayya ko sabo amma duk halittun Allah suna biyayya ga Allah amma dan adam da aljan shine in ya ga dama yayi sallah in ya ga dama ya ki in ya ga dama yayi musulunci wani ma yana bautar saniya ganin dama amma fa za a je a tar da Allah a madakata qala wa dhalika hina tusbih hina tasihu dikatu wa tanhaqu hamiru wa tanbuhu al-kilab a lokacin da zakara ke cara jaki ke kuka kare ke haushi قال وفي رواية موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت زيادات حسنة وهي التي أخبرنا بها أبو أخبرنا بها أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز المهلبي قال أنبأنا عبد الله بن محمد الرازي قال أنبأنا أبو عثمان محمد بن عثمان بن أبي سويد قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن المبارك قال حدثنا فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت أنه قال قال رسول الله sallallahu alaihi wasallam yanzilu Allahu tabaraka wa wannan riwayoyin akwai ƙari su a ciki yace yanzilu Allahu tabaraka wa ta'ala kullu lailatin ila as-sama'i dunya hatta yabqa thuluthul layl al-akhir hina hatta yabqa thuluthul layl al-akhir fa yaqulu ala 'abdun min 'ibadi yad'uni fa astajibu lah kun ji ƙarin ba wani bawa cikin bayina da zai roƙe ni in amsa mishi ala zalimun li nafsihi yad'uni fa aghfira lah ba wani zalimi da ya cutar da kanshi dan duk wanda ya zunubi ya zalunci kanshi ba wanda ya cuci kanshi ya nemi gafara ta in gafarta mushi ala muqtarin alaihi rizquhu fayad'uni fa arzuq fa arzuquhu babu wani wanda ya kasance an tauya arzikin shi ya roƙa in azurta shi ko dan arzikin aika miki da talaucin nan ba ba shi da dadi ala mazlumun yudhakkiruni fa ansuruhu babu wani wanda aka zalunta da zai sanar da ni nan ba wai tunatarwa ga wanda ya manta ba tunda shi Allah wa ma kana rabbuka nasiya ala anin yad'uni fa akfihi ba wani wanda nauyin iyali ya mai yawa shine ko kuma anin wanda dawainiyar masu gida ya mai yawa ma'aikaci shine anin ba wani wanda aiki da yake wa masu gidan shi ya mai yawa wato ainihin ya roƙe ni in wadatar da shi daga wannan aikin Allah ya kawo mai mafita ko kuma Allah ya bashi ƙwarin gwiwar yin aikin qala fa yakunu kadhalika ila an yatli as-subhu wa ya'lu ala kursiyyi wannan riwaya da'ifiya ce an gane ko musamman wannan cewa wa ya'lu ala kursiyyi sai ya je ya hausa mun kursiyin sa wannan akwai nakara an gane wannan da'ifiya ce kamar yanda al-hafiz ibnu hajar ya raunata ta a cikin fathul bari cikin isnadin akwai Muhammad ibn Uthman wanda addara kutuni ibn Adi duk sun da'afa shi kamar yadda Zahabi ya kawo cikin Mizanul I'tidal Fudail ibn Sulaiman an-Numairi kenan wanda ya kasance da'ifi ne ibn Abi Hatim yace baban shi Abu Hatim yace laysa bil qawi yuktabu hadithu yani wala yuhtajju bi yuktabu lil i'tibar wala yuhtajju bihi li al-i'tibar la lil ihtijaj kenan na'am ishaq bin yahya bin al-walid shi ma dai majhul al-hal daka hadisin al-arjurri ya kawo shi cikin shari'a bi nafs al-isnad qala wa na'am wa fi riwayati abi zubair an jabir min tariq marzuq abi bakr alladhi akhrajahu muhammad bin ishaq bin khuzaimah mukhtasara قال ومن طريق أيوب بن أبي عن أبي الزبير عن جابر الذي أخرجه الحسن بن سفيان في مسنده ومن طريق هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن عشية عرفة ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء للي مريتنا رانا عرفة Allah yakan sauko zuwa saman duniya wato duk sauko wanda yake da daddaren amma na rana arfa da yamma yake saukowa lokacin da bayi suke addu'a suke daga hannu daka fayubahi bi ahalil ardi ahalas sama sai Allah ya dinga mala'iku alfahari da ainihin ibadar da halittun ƙasa suke yi mushi cewa ba ku kaɗai ne bayi na ba kenan shi Allah ya halatta ya alfahari akwai sifofin da za ga ai wannan ba abu ne mai kyau ba mu akan mu kenan mu kananu haramun ne mai girman kai haramun ne mai alfahari haramun ne mai gori kama shi Allah balillahu ya munnu alaikum ku kuma la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kai ba za ka yi girman kai ba haramun ne shi kuma shine almutakabbiru shi lahul azamatu wal kibriya'u an gane ku shi ai ya kai ne ya isa ya tumbasa kai kuma dan adam mai rauni ne kasashe ne bai kamata ba ka dinga nuna isa alhalin an yi ka min nutfatin idza tumna an halice ka min ma'in mahin karshen ka cikin ƙasa za a turbude ka wato tsutsotsi su dinga safa da marwa ta hanci da bakinka ba wanda zaka yi girman kai bane wani yana dawafi wani sarki ne yana tafiya cikin takama wani bawan Allah malami ne miskini sai ya taka alkyabba shi bai sani ba ya waigo ya ce kai ka san ko ni wa ya ce kwarai kuwa ka san waye ni ya ce kwarai shi bai san sarki ba ne bai san ya dauka dai irin attajiran birni ne masu dagawa ya ce to ni wane ne sai ya ce kaga dai kai dogon mani ne kuma ka shi ne a cikin ka kuma ka mutu a saka cikin ƙasa abincin tsutsa ne ka ya ce waya sunan ka tukun ya gaya mai ashe ya san shi ya ce to da Allah ka faɗi bukatar ka a taimaka maka ustazu in kai ne ai shar kenan ya ce bukata ta duniya ko ta lahira ai daga nan sai ya tsinki ya ce ni lahira mai zan iya maka to shine har ya faɗi wata magana wadda wani mataki ne na wasu zuhad wanda mu dai ba mu kai can ba cewa shi duniya mai duniyan ma bai taɓa roƙa duniya ba bai taɓa roƙon ko duk addu'o'in shi kan lahira amma mu muna roƙon duniyan ko eh Allah ma ya ce menene masu cewa rabbana atina fid dunya hasana ko fil akhirati hasana kun san zuhad matakai ne su Allahul musta'an wa alaihi tuklan wa yaqulu nzuru ila ibadi shu'than ghubran dahin sai Allah ta'ala ya ce ku kalli bayina sun yi butu-butu shine shu'tha so kan gashin kansu ya ci kurkude shine ash'atha jam'in shi shu'th ghubran jam'in aghbar ko sun yi kura dahina suna cikin rana malam kuma rana ta ta arfa yaga kamar ta musamman ce domin ta gwada imani ja'u min kulli fajjin amiq sun zo daga kowane kowace sassa kowane yanki mai nisa yarjuna rahmati suna fatan rahmata walam yarau azabi duk da cewa basu ga azabata ba falam yara yau falam yura yawmun akthara atiqan minan nari min yawmi arafa ba a taba ganin wani yini da Allah ya fi yanta bayi daga wuta irin rana arfa ba Allah ka yanta mu ka shiryatar da mu ka datar da mu za mu bar shi haka sai bayan sallah sai mu daura insha Allah subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi